Amma ala rasulillah bangaren dama akwai mai tambaya yawwa mutumin na ya fara da da bismillah da kai zan fara an akwai ko yau babu a to ka bar shi kawai yau na fi son da yau na karatun yau
wannan wanne kamar ya aure sai kasance ya rubuwa ya wuce ka'ida duk inda ya ce ya zauna sai zai auri mace ya zai auri mace eh duk inda ya ce ya aure ya zauna da aure har ya aure mata mutum da biyar mm.
to wannan mutum yana aure kawai da dai kawai wanda suka a cikin yana da aure ya tada ya kare mm.
wanda ya zo miki bayan ya ka fara magana su ya da ana magana ko shi wata mata ne a ciki ya kasance ne wata ba ko kowanne ya yi rubuta
yanda za a yi sai a je kotu kotu ne za ta tantance su waye magana sai ya zama an huta da an wuce wurin
shi ya mutu ma da shi ne yake sai a je kotu tsakanin magana na kamar bayanin wurin mutum ya kashe dan uwansa kuma alhali ba wasu na raye kan kaddar cewa misali ma'aurata ne duka su kuma sun haihu sai ɗaya ya kashe ɗaya to baba na da haƙƙi su ma yaran wannan abin suna da haƙƙi to shi baban zai iya yafewa ya wakilci ƴaƴan wanda aka ce ko kuma su masu yafe ba a yin ba a yin wakilci a cikin babin inda mutum yake kawai shine shi haƙƙinsa yana faduwa in shi ya kisa yanzu kamar uba yana da ƴaƴa biyu ba mun ce ɗaya ya kashe ɗaya ba to ai ɗayan da ya kashe ɗin dama shi ma yana da ta cewa akan mutuwar wancan to amma yanzu tun da shi ya kashe shi aka ga ya tare da nasa haƙƙin to shine kawai amma in ban da shi ko ma waye ne yana da nasa haƙƙin kuma wani baya ɗaukewa wani duk haka yace ai ni ne babban yayan su duk haka na yanke hukunci kawai za a kashe ko ni kawai na yafe a'a idan ka yafe naka naka ya yafu kuma za a saurare ka amma batun ka ce saboda kai kadai ba za ka karbi diya ba sai sauran su suna haka suna suna suna gunaguni kowa ma yana da haƙƙi sai dai kai ka ce ka yafe naka a ciki in kana so haka sai dai ka haɗa su duka ka ce su yarda amma in haka kawai ba su yarda ba to ba za ka yi musu karfa karfa ba na'am misala an ce na iya akwai mutum ya yi da ya allura ma wanda ya kashe dan uwansa za a iya eh yi wannan ya za a haka da wale shaka za ku ba ma da yadda za a yi shine wannan yana magana akan mutuwa da wancan kuma yana magana akan akan zina ne kuma aka zo na zina sai ayi wal yashhad azabahu ma ta'ifatun minal mu'minin kuma aka zo na kisa kuma sai ayi faqad ja'alna li waliyhi sultanan shine yadda za a yi na'am garin da suke da garin da suke da abokan gaba da su mm sai zama da sun zo sun kashe musu da kuma mm to kuma yaya za ku iya tun da suna da kuma a nan yawa ya- ya wannan tambaya ce mai kyau ba mu yi magana a kanta ba shine cewa shin idan mutum ya kashe maka wani kana iya kashe dan uwansa a madadin haka wannan haramun ne kuma yana ɗaya daga cikin abin da a wannan zamanin ake yi ɗaukan fansa shi ne ake ce reprisal kai an kashe maka kai ma bari ka je ka kashe wasu wanda ba su kashe ba su ne suka yi ba wannan haramun ne kuma in kai hukuncin ka kisa a musulunci ba ma wani magana in dai da gangan ka kashe dan uwan wani don shi ya kashe ka idan da gangan ka kashe wani don shi ya kashe dan uwanka shine muka ce ba ba kisasi sai dai a je wani abun daban amma in wani daban ka kashe ko ɗansa ko ubansa ko dan uwansa kashe ka za a yi asalin kisan ganganci ne wannan ya mutumin da ba shi ya maka laifi ba za ka yi abinda aka yarda shine yaƙi a hukumance mutum biyu daga gari sun zo sun kawo muku hari to sai aka zo kai ramuko da sunan jihadi to nan za a yaƙe su duka shine faqatilu a immatal kufur wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa amma wannan wake jagoranta kaga ba individuals bane hukuma ne to shi yasa aka yarda da sunan yaƙi amma har kawai mutumin da bai taba ka ba ka je ka kashe shi salam muna ta zuwa muna ta zuwa ne na mm. mm.
zai iya tara 'ya'yan zai iya tara 'ya'yan ko wajen wasu aiki aka yi ce zan zai fito da magana ɗaya cewa wancan ne
wancan wancan aka shi shi mm.
kuma idan aka samu wani ciki ne cewa aka da aka shi za su iya samun matsala da mahaifiyar misali misali da mahaifiyar Mm.
a irin wannan shi wani yake kada a shi shi wannan hukunci da ta bashi da ya ce a kashe ne ke cewa zai yi duk wani matsala da Allah da kanin shi da ita da zai ke na biyu kuma Allah ta ta malam na biyu kuma idan ka kana da kuna da kuɗi a familin ya kasance ne shi ta ce kada a yi ne wani da kuka ta ce ne don za ka shi na kai cewa na diya na jiya ni zan biya amma in mun je kawai shi wannan mutum ne ya yi kyau tambayarsa ta farko ita ce idan mutum shi yana so a yafe amma mahaifiyarsa ko mahaifinsa sai ce in ka je karka yadda ka yafe don a samu kalma ɗaya kuna ganewa shin ya zama wajibi mutum ya yi biyayya wa mahaifiyarsa kuna fahimta kafin baka amsa sai in tambaye ka idan mahaifinka ko mahaifiyarka sai ce saki matarka ya zama wajibi ka sake ta ko in yarinya ta zo gida sai mahaifiyarta ta ce ki je ki karɓo takardanki ki je ki kashe wannan auren ki dawo menene hukuncinsa yadda za ka ma amsa shine wannan duka ɗaya ne tunda akan maganan biyayya ne wa iyaye abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna matta'atu fi ma'ruf biyayya ko gawaye ne akan abin da ya dace da shari'a ne kuna fahimta abin da aka hana shi ne in aka sa ka abin da laifi ne kuna fahimta to nan ba za ka yi biya ba amma aka sa ka abu cikin mubahat ko a cikin abubuwa da ba ba laifi ba ne yin su to nan dole za ka yi biyayya don haka babanka ya ce maka in ka je yanzu da yafewar da cewa a yi kisan duka meye ne khiyar ne duka na ya halatta in ka ce ka yafe ya halatta ne in ka ce a kashe ya halatta ne sai babanka ya ce maka karka yadda ka yafe to nan kai biyayya wa babanka a cikin babin aure kuna fahimta da ci gaba da aure da rabuwa da aure wanne ne ma'ruf ci gaba da aure shine shi yasa idan zamarka da mace akwai maslaha ta addini kuma tana da kowane mutunci mahaifiyarka ce kawai ta tsane ta haka kawai kuma ba ta yi laifin a shari'ance ba wanda kai ka sani sai mahaifiyarka ta ce ka sake ta ba za ka sake ta ba inda mafatu fi ma'ruf saboda Allah ne ya ce a yi aure kuma a yi haƙuri a zauna da ita in shi ko mahaifinka ya ce ka sake kawai saboda wani abu nasu ko shi da danginta ko uwar wance ta mun wulakanci don ka saki mata yarta ita ma ta ji haushi ka zo na ai ba ba ba- ba laifin yar bane to nan ba za ka yi biyayya ba sai dai ka mama wallahi mama ayi hakuri ka bata kuɗi a kashe magana amma karka yadda kai wancan amma idan suna da dalili kamar mahaifiyarka tana rena mahai tana matarka tana rena mahaifiyarka ko kuma matarka tana cutar da kai kai amma kai ka kasa ganewa saboda soyayya irin ta 'yan zamani kuna fahimta ko tana shan jinin jikinka matar kai baka sani ba mamanka ta gane ko matar tana zuwa wurin boka ko irin wannan nan in suka maka- tun kafin su maka umarnin maka sake da lantana an yi maka kuna fahimtar irin wannan don haka shi wannan shi yasa na ce maka amsan zai zama daidai idan wanda ya kai a yi haka ne sai ka yi biyayya in wanda bai kai ba baka yi sabo ba ba wai biyayya wa iyaye ya zama ido a rufe ba ne saboda ana biyayya wa iyaye ne a cikin biyayya wa Allah amma in ya zama sabo ne ba za a yi ba to haka ya ce ka ce a yafe dama mubahat ne sai ka yafe mana ya ce a ce a kashe shikenan ko in ka je ka ce ni ba ruwana duk abin da yan uwana suka yi na yarda shikenan shari'a za ta iya yarda da wannan ka ce na wakilta yan uwana su yanke hukunci ka ga baka faɗi naka ba baka ce a kashe ba su suka ce a kashe in kai haka ya halatta to in suka ce din tunda kai tafwid kamar kai ne da matarka ta ce maka dan Allah ka rabu da ni sai ce na baki sakin a hannunki ki yanke hukuncinki ka bani eh to na sake kaina shikenan ta saku tana faɗa ta saku sai dai ka tambaye ta nawa kika sake tambayar ka ta biyu ita ce me na gama da su ko to sai wa aha na ce amsa ma duka biyu ɗayan me ne ɗaya kuna magana a kan idan wani ya ce cikin masu abin da masu banzai ya ce da biya kuɗi kawai sai an zo za a ce za a biya a'a za a yi kisa ne sai wani ya ce shi ya fi so shi a biya shi diya sai wani ya ce ka ce an yi kawai ni zan biya ka kuɗin ai abin da kawai ake jira shine me kace oho akwai yarjejeniya ba ka ji mun ce fa ina afa ala malin akan wani kuɗi a ji za a yayi ba ka idan wane yana so sai an yi kisan nan kai kuma kuɗi kake so sai ce ni zan biya ka kuɗin akan haƙƙinka ka ce a kashe dama haƙƙinka ne ai sultanan ɗin kenan indai ka gano wannan ka'idar an baka duk abin da kace yayi sai ka ce na yarda na sayar ma wani ba ka shi ya biya ni amma na ya- in ce shiga cikin masu kisa na yarda cikin masu kisa amma kuɗi nake so sai wanda ya ce shi zai baka kuɗin shikenan yayi na wani kamar wani wani lokaci ne da wasu jihohi a kasar nan suna shiri da yan ta'adda ko ta yan ta'adda a ranar ko jini ko kashe mutane a tsaron su kuma an bayan shi ne ko yana da kamar wata da kaya da wasu da matsayin wani kuka ta saba shi ko wani abu yana tambaya ta akan sulhun da ake a waɗansu jihohi da 'yan ta'adda ban sani ba ban san amsa ba na'am na'am bismillah na'am o amsa ce ta baka dariya Eh, ban sani ba ne na'am eh ka yi hakuri ba da gaske ne Eh, ba da wasa ba ne ban sani ba ne na'am eh mm
mutumin da matarsa tana da cikin wata takwas mm sai ya kira wani wasu wasu ya ce wancan tana da cikin wata takwas to ya samu irin wannan kwanciyar ciki mm har ya kai wajen shekara bakwai mm cikin na nan ga cikin da nan a wajen shekara bakwai har shi kuma wannan ruwan har yi wani kuma aka zo aka raba gado a araba da cikin ya harka
to wannan gaskiya wurin su malam da aje aje kotu a ya ce wai mutum ne ciki ya kwanta har shekara bakwai abin da yasa na ce maka shi ma ban sani ba shi ne saboda maximum din kwanciyar ciki a wurin malaman fiƙi shekara hudu ne su suna la'akari da wato wukuwa ne faruwa sun ce a tarihin duniya ba a taba samun ciki ya wuce shekara hudu ba amma an samu shekara hudu da shekara biyar in ji waɗansu kamar shafi'iya ya ce shi ya ga 'ya'yan shekara biyar biyar wanda suke yin shekara biyar a ciki to a wannan zamanin a yanzu kuma a likitance zai ce maka wannan magana ma ba zai taba yiwa ba
akan ban kwanciyar ka gane to mu a yanzu idan irin wannan abun ya faru ka fahimta idan ai kwanakin bayan na ji an bar ana wani labarai ana wani labarai akan wata a nan bauchi ta haifi ta haifu bayan yaro ya kai abu kaza abu kaza to abinda waɗansu za su yi ta halili a irin wannan za a ce wannan abun akwai wani spiritual implication a ciki kana fahimta a akwai wani yanzu haka wani bawan Allah yakan saurari karatun nan na san kuma daga baya zai ji yanzu haka matarsa cikinta yana cikin irin wannan halin ta kai lokacin da ya kamata a ce ta haihu amma an je asibiti sai a auna a samu ba komi ma daga baya kuma ya dawo to sihiri yana jawo wannan aljanu suna iya haka ka gane ba wai za su cire shi bane amma za su rufe shi ne sai a daina ganin shi kuma ko an je an ɗauki hoto ba za a gani ba sai su ta ja a kai lokaci to tun da harkar likitanci bai yarda da wani abuwa na spiritualities ba shi yasa zai ce kawai ba zai taba yiwa mutum ya zauna a cikin ciki ya wuce shekara ɗaya ba ba zai taba yiwa ba zai mutu to amma su malaman fikihu tunda sun ga abin ya faru sai ce su sun yarda amma mafi tsayin abin da suka gani a tarihi shine shekara hudu ko shekara biyar abin da yasa tunda ni ban karanta a fikihu shekara bakwai ba shi yasa nace maka ban sani ba kana fahimta amma in aka je wajen alkali shi ba ruwansa ya sani ya zai sani shi ne zai bincike kana fahimta shi yasa wanda zai gayyato zai gayyato likita ya gayyato iyayen yarinya ya gayyato shi dan uwan miji ya ga in ya gara ma ala ya gayyato aljanu ma su yi bayani shikenan zai fitar amma yanzu aka kawai ni anan ban san ya aka yi ba ba zan iya cewa ba to haka duk wanda ya kai shekara bakwai ya fita cikin iya karatu na eh na
cikin karatu an faɗa cewa mutumin da ya kisa an tsarin da za a lokacin da a kashe shi kafin ya gudu kafin a yi lokacin ya sai mutu za a ɗauki dukiyarsa a ba ma a'a ba haka na ce ba yanzu dai tambayan ka kawai yi tambayar ka za a ɗauki dukiyarsa a ba ma magajen wancan wanda ya kashe idan sun ce sai an kashe ba Eh.
yawwa in ba su yafe ba ne to duka dukiyar da duka dukiyarsa abin da mallaka kuma iya a yi ciko kuma ba a miliyan ɗari ne kuɗin
a idan kudin ya haura miliyan yanzu in ka mutu kai in nawa ne kake da shi ya wuce miliyan uku da rabi ne to in an zo saura saura miliyan casa'in da wani abu sai a ciko sauran Ha? da ka ɗauka maganar wasa ne mutuwa rai ne fa ake magana a raji rai caske su za a yi duka ya ce ku kawo canji in babu da ya gagara shi ne sai a rasa yadda za a yi in mutum ya mutu akwai bashi a kansa za a biya ko ba za a biya ba a to za ka yanzu ya mutu sai zama shi gobe bar wani kudin kirki ba ana jira za a kashe shi shi ya fi wasu sauki ma dama duka abin dama bai da ko zizi jiya kashe shi kawai to ya tashi ya mutu sai aka yi kudin duk abin da ya bari duka dubu ɗari bakwai da hamsin ana bin su nawa ana bin su ciko eh na'am salam idan ya zama kuma mace ta yi zai da za a ba ta haɗi ta kuma tana ƙarƙashin sai alƙali ya yi mafi cikinsa mm, amma a lokacin illa tana tana da ciki ko kuma tana shayar idan tana da ciki tana shayarwa wannan mijin za a raba ta da da mijin mu'amala da shi ne
saboda kada ai kada a sake samu wani cikin eh gaskiya ne gaskiya ne
kuma in aka yi haka haka za ka kan shi to shi ba shi za ka so ba yana da
duk yadda alkali ya yi shi za a yi in ka je ka- ka zama kai ne lauyan in ka je ka yi bayani ma alkalin cewa ya kamata a yi la'akari fa da cewa mutanen nan wai yana cewa ne idan mace mata aure ce sai aka yanke mata hukuncin kisa sai aka ce sai ta haifu to za a bar ta ne ta ci gaba da zama a wurin mijin kuna fahimta su ya ce ai tana haihuwa washe gari zai sake mata wani cikin sai ce ta zama kullum tana da ciki ba zai bare ya sallame ta ba don haka a raba ta da mijin saboda karka je ta abin da yace in aka raba kuma to shi an ci hakkin sa aiki to shi ne ni kuma yan ce maka nace maka ya koma wurin alƙalin sai a gaya masa haka zai mu gaya zai yi duk yanda ya haka za a yi eh kenan na biyu kuma abin da zan ce maka shine idan ba ta da cikin kwata-kwata ko kuma ya yi kokarin ya mata cikin sai cikin bai yiwu ba tunda ai ba kwace take yin cikin ba ana zaune lafiya ma wata ba za ta yi balantana ga wannan akwai tsoro da aka yi ta kasa yin cikin shi ma ka kashe tan ba ce ba dauki hakinsa bane mm ina nufi ba komi ba ciki yanzu sai aka kashe masa ita shi ba dauki hakinsa ba za a bar ta saboda mijin ai abinda muke magana akan a zawul hukuk akwai zawul hukuk almuttasila akwai zawul hukuk almunfasila hakkin da yake munfasil ba da shi ake magana ba duk wanda za a kashe shi ai dole akwai wanda ransa zai ɓaci don an kashe wani yanzu da aka ce in ta yaye yaron a kashe ta yanzu yaron bai da sauran haƙƙi ne don ta yaye shi ai lokacin ne ma ya san ita ce uwa yake bukatar ta amma wannan wannan maslahan mu- mulgha ce haƙƙi da yake muttasil akwai sauran haƙƙinsa a jikinta shine aka yarda amma haƙƙin da zai sa ba sai ya zo jikinta ba zai iya zuwa jikin wani in dai don tarbiya ne na kwana da akai shi makaranta wannan kwama za ta iya ai haƙƙin da ɗanta ɗan shekara biyu yake da shi a kanta ya fi yawa sama da wani wannan mijin da kake faɗa don wannan mijin zai iya aure wata matan ita kuma ba za ta iya shi kuma ɗan ba zai iya ba zai iya nemo wata uwar ba amma duk da haka aka ce za a kashe shi za ka haƙƙin da ake magana haƙƙi ne muttasil amma an kace za a yi haka to shari'a za ta yi daur kuma ba a daur Ash- daur shine round about so da yaushe zai- ana gama round about ne in kaje za ka yi ta yi ka isa inda za ka je a cikin round about za ka isa to shari'a ba ta yin round about shine a ta yi wai a ce bari a zagaya tunda mijin yana da haƙƙi to bari a jira sai ran da bai da haƙƙi to haƙƙi ya baya karewa mijin yana kare nasa sai kanin mijin ma zai ce to ai ita take mana abinci ita take mana dumamen safe kaga shi ma yana da haƙƙi shi yasa shari'a ba ruwanta da wannan haƙƙin da ta yarda da shi shine abin da yake manne da jikinta kar ta tafi da shi amma don maganin soyayya in yana so ya je in ta mutu ya bi ta shi ma su je su yi soyayya a can na wanne a nan asibai ake la'akari da shi ai ba kowa ne yake biyan kuɗin gado in mutum ya mutu ba asibai maza ake sawa a ciki amma ba za ta lokaci matansa ita ma ta kawo kuɗi ya yi kisa ba ta na ruwanta yana da bambanci a cikin wannan da wancan yana da bambanci yawwa a sai Allah kai mu sati mai zuwa ranar asabar in Allah da zamu dora ku ya kuri tunda muka dauko daga nan muka jire na sake daukowa ba sanan da zamu yi dau za ka ku ya kuri sai Allah ya kai mu insha Allah ranar asabar zamu dora wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh